بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba 18 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da 29 ga watan januwari shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi al-dal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مروكين سركي مي ساكيا دا الخيري wannan littafi ne da doktorin ruhaili ya rubuta saboda mai da martani kai tsaye dangane da cin mutunci da ɓatancin da tijjani as-samawi ya yi wa sahabbai da kuma 'yan ɗakin annabi ya ɓata su, ya ci mutuncinsu, ya masa ƙarya, ya masa sharri, ya yarfa masa abin da bai cancance su ba, shi ne Malam ya ce ga gudunmawa, ga agaji, ga tallafi, ga tanyi da gudunmawan yaƙi, dangane da kariya ga sahabbai da kuma ‘yan ɗakin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama daga ƙarerai na asamawi ɓatacce. wannan shine kashin farko na mai da martani akan littafin shi mai suna thumma hata daitu yana da littafi la'akuna ma'as-sadiqin ash-shi'a hum ahlul baiti da kuma ash-shi'a hum ahlus sunna da kuma littafin shi mai suna fas'alu ahlal dhikr ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace in ba manta ba malam ya fara yi mana bayani dangane da irin yadda 'yan shi'a ba wai Allah kaɗai suka bari ba sun danganta jahilci da naƙasa da soke-soke gare shi suka sako ƙasa-ƙasa har ya zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama littafin da annabi ke tunƙaho da shi a matsayin mu'ujisa alkhalida suka yi kace-kace da alkur'ani suka nuna akwai rage-rage da ƙare-ƙare da canje-canje da birkiɗe-birkiɗe wanda duk mun karanta wannan da ku sannan suka garzayo suka daren habban annabi ba su basu ba sai da suka biyo baya ga almajiran sahabbai su ne tabi'ai da atba'u tabi'in da kuma taba'ul atba da sauran manya-manyan malamai limaman musulunci da duk wani shugaba da ya ba da gudunmawa wajen haɓaka addinin musulunci 'yan shi'a ba su bashi ba sai da suka ɗan ɗiba mai nashi kaso na zagi da cin mutunci da sharri da kuma kafirtar da shi yadda duk wani musulmi mai imani ya ji irin waɗannan maganganun da suka faɗi muddin bai bincike ya yadda da su to zai haramta ma kanshi amfanuwa da alherin da waɗannan bayan Allah suka zo da shi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye. Malam ya ci gaba da maida masu da martani ga abin da ya ɗibo a cikin littafin Majmu'ul Fatawa ta Ibn Taymiya a jiz'i na 28, shafi na 477 zuwa shafi na 481, inda yake cewa, Waya rauna anna kufrahum, su ‘yan shi'a suna ganin kuma suna danganta kafircin da suke ɗora sahabbai a kai, aghladu min kufur Yahudi wa Nasara, har ma ya fi muni da illa dangane da kafircin Yahudawa da Nasara, wanda su Allah da kanshi ya kafirtar da su, laƙar kafarar ladina ƙalo, inna Allah thalithu salasa, wannan da nassin Alƙur'ani Allah ya ce arna ne. ya ce ƙatilun ladina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhiri wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasulu sai ce wala ya dinuna dinal haƙƙi Allah ce ba addinin gaskiya suke yi ba amma wai ‘yan shiya suka ce to gara ma kafircin yahudu da kafircin nasara wanda Allah da kanshi ya kafarta su su kuma su ‘yan shi'a da kansu ne suka kafarta sahabbai da malamai da limaman musulunci li'anna ula'ika inda home domin su sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in da annabi yace khairun nasu karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum to wai kafircin waɗannan da annabi ya yadda ya amince har ya hadisin yabon su to wai kafircin su kafirci ne asaliyuna su ƴan kafirci ne na asali su yahuda da nasara wa ha'ula'i su kuma sahabbai da sauran tabi'ai murtadduna wai ridda suka yi wa kufurin ridda agladu bi ijma'i wannan wai kafircin ridda ai sanannen abu ne dukkanin duniya ma an yadda ya fi girma dangane da kafirci al'asali kun gano wannan da kyau ku domin ka taba sai ce ai kafiri wanda ya muge kafirta tintini uwa da uba ba inda aka ce ba jihadi ba komai a kashe shi amma kafirin da ya ridda shi ko in bai tuba kashe shi za a yi sai ka gani ai su waɗannan rudda suka yi tambaya a nan wa ya ce sun yi rudda Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ila an ƙala har zuwa inda ibn taymiya ya ce wa aktharu muhaqqiqihim indahum mafi yawancin ƙwararrun malaman yan shi'a ya rauna anna ababakarin wa umar cewa kaga sayyidina abubakar din nan kaga sayyidina umar din nan wa akthar al-muhajirin wal ansar da mafi yawancin muhajirai da ansarai wa azwajan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har matan annabi mithla aisha wa hafsa kaman aisha da hafsa wa sa'iri a immatil muslimina da sauran limamai shugabannin musulmi wa ammatihim da mu sauran gama garin musulmi gaba ɗaya suka ce ma amanu billahi tarfata ainin kat tun da suke wai ba su taba imani da Allah ko da da daidai da kiftawan ido ba li'annal imanin alladhina yata'aqqabahu al-kufru wai domin duk imanin da mutum yayi kuma kafirci ya biyo bayan shi aka ce ga kada mai imani ne ka gamsu ka aminta ka bi daga baya kuma sai wata guguwa da ta lalabuwa sai ta ja kaja da baya inda hum a wajensu ya kunu batilan wai musuluncinka gaba ɗaya ya lalace min aslihi tun daga tushe kama ya ƙuluhu ba'adu ulama sunna suka ce kamar yadda hatta wasu daga cikin malaman 'yan sunna sun faɗa ka'idan hatta waɗanda suka yarda zamanin rasuwan annabi ko cikin waɗannan ƙauyawan da suka musulunta ba samu tarbiyya irin tarbiyyan da annabi ya masahabbai na ƙwarai ba kun gane to in sun ridda suka dawo sun dawo ne fa akan musuluncinsa ba kun gane wannan da kyau ko aikinsu ba zai ɓaci ba ƙa'idan sai ce fayyan mut wa huwa kafirun sai ya mutu yana kafiri to fa ulaika habitat a'maluhum sune aikin sai lalace amma duk wanda ya ridda kafin ya mutu sai ya dawo to duk aikin shi na baya sun dawo wannan shine ka'ida ta gaskiya Allah ya sa mu dace mala yace wa minhum man yara anna farjan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga fa daga cikin yan shi'a ko wanda suke ganin al'auran annabi alladhi jama'a bihi aisha wa hafsa wanda ya amfani da shi wajen saduwa da aisha da hafsa labudda an ta nar dole sai an ɗauki wannan al'aura na annabi in ji ‘yan shi'a an azabtar da ita liyutahara saboda tsarkake bi zalika min wata kafir kawafir saboda wai ya sadu da kafirai ala za'amihim a bisariya wansu li'anna wata alkawafiri saboda saduwa da kafirai haramun indahum suka ce wannan haramun ne kaga har mai gidan ma ba barin shi aka yi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko dan shi ana da mutunci ne ai dan shi bai da mutunci gaba ɗaya kafiri ne duka ba wani wanda za a ce wai wannan yana da dan sauki duk wani dan shi'a ka danna mai kafirci wannan su ake ce ma kafir kafir namijin kabiri wanda bai raga ma Allah ko annabin shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ku ba wani waya ce wai aiwa ne ba wani kawai shi a bafi musulunci ba ne wani addini ne na daban can kamar mai tatsi ne mai tatsi na addini ne wani kafiri ne can gaye can wanda ya rasa inda zai yada bannan shi sai ya makale da tubalin musulunci kawai shi ne isa an ka yaudaru to ka yaudaru kuma a ranar kiyama za ka ci duka sakamakon yaudaru wanda ka yi da gangar Allah ya tsare mana imaninmu malam ya ce almabahathul khamis matakin bincike na biyar mawqif ahli sunna min rafida menene matsayin ahli sunna wal jama'a dangane da 'yan shi'a da kuma aƙidar 'yan shi'a wa min aqidatihim da kuma matsayin ahli sunna dangane da aƙidar tasu mun gano wannan da kyau ku awwalan mala yace matakin farko mawqifu ahlul baiti min rafida me matsayin ahlul baiti dangane da 'yan shi'a don ya kamata tukuna wai da suke ihu da kururuwa da cika bakin cewa su suna bin ahalal baiti ne da gaske ahalal baiti na tare da su menene matsayin ahalal baiti dangane da 'yan shi'a wa min aqaidihim kuma menene matsayin ahalal baiti dangane da aqidin 'yan shi'a malam ya ce a immatu ahalal baitin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama limaman ahalul baiti ka sa'ir ahalul sunna fi mawqifihim matsayinsa ɗaya minar rafida dangane da ‘yan shi'a, wa min a ƙa'idihim da kuma irin aƙidan ‘yan shi'a, yanda ahalul sunna ba su yadda da ‘yan shi'a da aƙidin ‘yan shi'a ba, haka ahalul baiti gaba ɗaya ba su yadda da ‘yan shi'a da aƙidin ‘yan shi'a ba. Malam ya ce, Fahim ya a taƙiduna dalalahum ahalal baiti sun ƙudurta cewa ‘yan shi'a ɓatattu ne, wani hirafahum anis sunna kuma sun kauce matsarin rayuwa da addinin da annabi ya zo da shi. Wa bu'uduhum anil haƙƙi kuma ‘yan shi'a tuni suka nisanci gaskiya, gaskiya ta nisance su. Wahum min ashaddin nasu zamman ‘yan shi'a sun sha matuƙan zargi mai tsanani a bakin ahalal baiti. wa maƙatan lahom kuma sun ƙulli mugun ƙulli ga ‘yan shi'a, ahalal beti suke ma ‘yan shi'a wannan mugun ƙulli, wa zalika linisbatihim tilkal aqaidil fasida ilaihim saboda suna danganta waɗannan miyagun aƙidoji zuwa ga ahalal beti shi yasa ahalal beti ba su ranganta ma ‘yan shi'a ko kaɗan ba sun yi baran-baran da bare duniya da su ba su son su ba su san su ba ba sa tare da su malam ya ce wa kathrata kadhibihim alaihim da irin yadda 'yan shi'a suke yawaita yin ƙarya suke dangantawa zuwa ga ahlul bait wa qad ta'addadat ibaratu ahlul baiti hakika bayanai masu ɗimbin yawa sun zo dangane da ahlul baiti wa tanawwa'at fi dhammin rafida irin yadda suka zo da salo salo na zance wajen sukan 'yan shi'a wa bara'atihim min aqidatihim da kuma bayyana cewa su fa ba su ba ‘yan shi'a, ba ‘yan shi'a, ba su ba aƙidansu ba su yadda da su ba. Fa mimma ja anhum fi bara'atihim min aqaidar rafida yana daga cikin bayanan da ya zo daga bakin ahalal baiti da suka bayyana ma duniya cewa su aƙidan ‘yan shi'a, kuma ma ba su tare da ‘yan shi'a a kusa ko a nesa. mun gane wannan da kyau ko mala ya ce wata asilihim aqidata ahli sunna da kuma runguman da su ahlul baiti suka bayyana ma duniya cewa su fa ahlus sunna ne suna tare da ahlus sunna ba su taba barin sunna ba domin kakansu ya ce alaikum bi sunnati sannan ku bi sunnan khalifofi na shiryayyu masu shiryarwa a bayana ku makale ku kankame su gam kan ku sake ku rabu da su in ji kakan ahalul baiti mala yace wa mimma yace ma sabata an ali yana daga cikin abin da ya tabbata daga sayyidina ali wa tawatara anhu kuma yazo ta hanyoyi birjik daga sayyidina ali kanshi annahu qala wa huwa ala minbaril kufa ali ya faɗi lokacin yana jawabi akan minbari a kufa ya ce khairu hazihil umma ba'ada nabiyyiha abubakarin thumma umar radiyallahu anhuma a cikin wannan al'umma kaf waɗanda suka fi kowa alkhairi sai da na abubakar ne da umar Allah ya ƙara masu yarda wannan bayani mala ya ce akhrajahul imamu ahmad fil musnad al'imamu ahmad ne ya fitar da shi a cikin musnad jiz'in farko shafi na ɗari da shida wabin abi asim da ibn abi asim ma ya fitar da wannan fi sunna a cikin littafin shi shafi na ɗari biyar da hamsin da shida wasa hahul albani fadilatul allamatul muhaddithul albani ya inganta wannan athari na sayyidina ali fi zilalil janna a cikin littafin zilalul janna wa akhrajahu lalaka'i al-imam lalaka'i ya fitar da wannan athari a mujalladi na bakwai a lamban mas'ala na 1366 da lamban mas'ala na 1397 warawahu abu nu'aymin al-imam abu nu'aymin ya fitar da shi fi kitabil imama a cikin kitabul imama a shafi na 283 wa muhammad bin abdulwahid al-maqdisi da kuma Muhammad ɗan Abdulwahid al-Maqdisi fin nahyi an sabbi al-ashab a cikin littafin shi da ke bayani akan hani dangane da zagin sahabbai fi risalatin a wani ‘yan risala wanda ya rubuta mala ya ce firraddi alar rafida wanda littafi ne musamman ya rubuta cewa raddi kaca-kaca a kan ‘yan shi'a’ a shafi na ɗari biyu da casa'in da shida. Wa ƙala Shekul Islam Ibn Taimiyya babban malamin Musulunci, Shehun Musulunci Ibn Taimiyya ya faɗi dimna hadithihi an bara'a dangane da hadisan shi da ya kawo dangane da barrantan na Aliyu minar rafida da Ali ya bayyana bai tare da ‘yan shi'a, jama'a ya isa fa, sai da na Ali a ce hujja ta tabbata bai tare da ‘yan shi'a, duk waɗannan masu waɗannan aƙidin ya tattaro a zamanin shi ya kunna wuta biyu ya ƙona su. Ya ce, falamma ra'aitul amra amra muna karan a tunari wada autu kambara. Mala ya ce, wa ƙalata watara anhu minal wujuhil kasira, bayanai sun zo birjik mutawatirai daga sayyidina Ali annahu qala ala mimbaril kufa ya faɗi a kan mimbarin kufa wa kada asma'a man hadara ya jiyar da duk waɗanda suka halarci wannan jawabi ali yake cewa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha abubakarin waɗanda suka fi kowa alkhairi cikin wannan al'umma bayan annabin al'umman sayyidina abubakar ne thumma umar sannan sai sayyidina umar وبذلك أجاب ابنه محمد بن حنفية وأن إتتي أنسان دا سيدنا علي يبا دنش محمد بن حنفية يعين دي مي تنبايا دنغني دا سيدنا أبو بكر دا عمر الله مدوي كين سركي يقارا مسير دا مما مالي فيما رواه البخاري في صحيحه haka al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan a cikin littafin shi as-Sahih ka duba littafin Minhaj sunnatin nabawiyya fi naƙar kalamu shi'atul ƙadariya a jiz'in farko shafi na sha ɗaya zuwa shafi na sha biyu. Wanzur al'asar fil Bukhari kitabu fada'il sahaba babu ƙaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lo kuntu muttakhizan khalila. Al'imamul Bukhari ya fitar da wannan a cikin wannan babi da annabi yake cewa da zan rungumi wani badaɗayi mu runtuma mu tafi lahira tare ya ce da abubakar na raka karanta fato lubare a mujalladi na bakwai jiz'i na ishirin shafi na ɗari lamba disi na dubu uku da ɗari shida da saba'in da ɗaya allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Malam ya ce wa anhu radiyallahu anhu annahu ƙala sai da na ali ibn abi talibin Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce, La yufaddiluni ahadun an shaikhaini babu wani mutum ɗaya da zai fifita ni kan abubakar da Umar, illa jallattuhu jaldal muftarina facifin muftari, ya ce face sai na bulale shi, bulalan da ake ma mai ƙazafi bulala tamanin. Ina fatan mun gano wannan da kyau. bulala tamanin ali yake ma duk wanda ya ce ya fi usman ko ya fi abubakar ko ya fi umar bulala tamanin yake yi wannan bayani mala ya ce akhrajahu abdullahi bin ahmad fi sunna abdullahi ɗan gidan al'imam ahmad bin hambali shi ya fitar da wannan hadithi a cikin kitabu sunna juz'i na biyu shafi na 562 wa ibn abi asim fi sunna ibn abi asim ma ya fitar da shi a cikin as-sunna a shafi na 561 wa abu hamid al-maqdisi fi risalatin fi radd ala rafida a littafin da ya rubuta kai tsaye ke raddi akan yan shi'a a shafi na 297 da takwas Allah maɗaukin sarki ya saka masu da alkhairi. Malam ya ce wa fi sahihaini haka cikin Bukhari da Muslim annahu qala ya ce, Umar inda tashyi'i inda tashyi'ihi yayin da aka zo kintsa sayyidina Umar bayan rasuwan shi. Sayyidina Ali ibn Abi Talibin ya tsaya akan gawan sayyidina Umar yana jawabi yana cewa ma khalafta ahadan ahabba ilayya ya ce ban baka ta a bayanka ba ya kai Umar mafi soyuwa a wajena min an alƙallaha bi mithli amalihi wanda na shirya in haɗu da Allah da irin aikin shi minka irinka wa aimullahi ina rantsuwa da Allah in kuntu la'azunnu an yaji alakallahu ma'a sahibaika cewa lalle Allah zai haɗa ka tare da aminanka, abokanka, abokan zamanka kuma da mai gidanka. Wa zalika anni kuntu asma'u ya ce domin na sha ji ba ɗai ba, ba biyu ba, kathiran da yawan gaske ina jin Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo, annabi yana cewa zahabtu ana wa abi bakarin wa umar mun tafi mun je ni da abubakar da umar wa da khaltu ana wa abubakarin wa umar ni annabi da abubakar da umar mun shiga wa kharajtu mun fito ana wa abubakar wa abubakarin wa umar tare da abubakar da umar sai ce wa in kuntu la'azunnu an yaj'alaka Allahu ma'ahuma yace na sakankance tsaf Allah maɗaukin sarki zai haɗa ka tare da aminan naka, saboda annabi na yawan faɗin haka. Wannan akhrajahul Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi fi kitabi fada'il sahaba a littafin da ke bayani akan falololin sahabbai babu manaqib Umar ibn al-Khattab a ƙarƙashin babin da ke bayani akan darajojin sayyidina Umar dan Khattab karanta fatul bari jalladi na bakwai a shafi na arba'in da ɗaya a lamba hadisi na dubu uku da ɗari shida da tamanin da biyar mun gano wannan da kyau ku wa muslim muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabu fada'il sahaba babu min fada'il umarin ya ce ga babin da zai bayani dangane da wani ɓangare na falololin sayyidina umar a mujalladi na hudu sha lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da biyar dubu biyu da ɗari uku da tamanin da tara Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Mala ya ce wa hazil athar athabita an Ali radiyallahu anhu waɗannan athare tabbatattu ne ingantattu daga sayyidina Ali to na ƙido aqidatar rafida kai tsaye suna warware aƙidin 'yan shi'a fi shaikhaini wanda suka kudurce na cin mutunci dangane da sayyidina Abubakar da Umar kama ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata wata dullu ala bara'ati ali radiyallahu anhu min rafida kuma suna nuni akan irin yanda sayyidina Ali ibn Abi Talibin yayi barran barancewa ba shi ba aqidin yan Shi'a wata wallihi lishekhaini da kuma irin yanda yake jibintan sayyidina Abubakar da Umar wasa'ir ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma sauran sahabbai Ali na tare da su su ma suna tare da shi wa hubbihi lahum da kuma irin yadda yake matukan ƙaunansu su ma suke matukan ƙaunan shi wa iqrarihi lishekhaini bil fadli alaihi kuma da irin yadda sayyidina Ali yake tabbatar da cewa sayyidina Abubakar da Umar suna da falala a kan shi Malin ya ce, wa uqubatihi kuma da yanda yake yin uquba man faddalahu alaihima ga duk wanda ya karambanin fifita shi akan sayyidina Abubakarin da Umar wa tamannihi da kuma irin yanda sayyidina Ali yake gurin an yalqallaha bi mithli amali Umar cewa ina dama Allah maɗaukin sarki ya mai dace da gamdakatar in ya mutu ya haɗu da Allah da irin aikin sayyidina Umar faradiyallahu anhu Allah ya yarda da sayyidina Ali wa an sa'ira ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma sauran sahabban annabi at-tayyibin at-tahirin waɗanda suke mutanen kirki tsarkakakku min kulli ma yansibuhu ilaihim ahlul bid'a daga dukkanin abubuwan da ahlul bid'i suke dangantawa gare su minar rafida daga 'yan shi'a wal khawarij da khawarijawa almarikina waɗanda put sun fita sun bar addinin musulunci. Ma'ala ya ce, Summa min ba da Ali radiyallahu anhu sannan kaga fa bayan na Ali ja'at aqwal abna'ihi zantuttukan ‘ya'yan shi wa ahli baitihi da waɗanda suke iyalan gidan shi ne sun zo birjik tagogo latuka da tuhusa waɗanda suke tabbatar da albara'ati minar rafida cewa su ba sa tare da ‘yan shi'a sun rabu bare duniya da su, wa min aqidatihim kuma ba su ba aqidin ‘yan shi'a, wanti sarihim li aqidati ahli sunna kuma suna tare da aqidan ahli sunna wal jama'a wa ilayka tarafan min aqwalihim fi zalika. Malai ce ga ɗan magana ɗan kaɗan kun san tun a farko malam ya yi mana alkawarin duk abin da zai kawo ɗan tsakurawa zai saboda hashiyatul itala ko cin da asalin raddin har yanzu ba a zo ba har yanzu jama'a ba a zo ba ana tsakura maka wasu ilmomi ne da zaka sani domin wai kafin ka je ga asalin bayanan ka riga ka gama haɗa kayan aiki duk inda aka daka daga ƙidan 'yan shi'a da kuma samawi za ka tabbatar ya doku jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace. Ƙaunin Hassan buna Ali radiyallahu anhuma zancen Alhassan ɗan gidan saye da na Ali, Allah ya ƙara mashi yarda yake cewa wa an amur buna asimin ƙala daga amur ɗan asammi yake cewa al'asam. Ƙultu lil Hassani ya ce na tambaye Alhassan, inna shi'a magoya bayanku, taz'umu suna riya. أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة علي wanda za a tada shi ne kafin tashin alkiyama tunda dama sun ce yana cikin girgije ne ai Ali yana can a cikin girgije ya makale in ka ji tsawa ka ga walƙiya ka ji cida wai Ali ne ke yi eh mana shi'a wasa kake yi waɗannan ba ƙanan la'anannu ba ne kala sai sayyidina alhassan ya ce kadabu ƙarya suke wallahi ma ha'ula ibi shi'a waɗannan ba magoya bayanmu ba ne ƙarya suke ba shi'atuna ba ne lau alimna annahu maba'uthun ya ce da mun san za a ta da ali a bayan shi to ma zawwajna nisa'ahu da ba mu aurar da matan shi ba walak wala iktasamna malahu kuma da ba mu raba dukiyan shi a tsakaninmu ba ya mutu mun ci gado ku ce za ta da shi ko wasu irin makaryata ne ko matan shi duk sun yi aure ka san yan shiya suna mutane ƙarya ɗauka suke fa wai alatin da ya aure fatima bai ƙara aure ba kai matan da ali ya aura bayin da yake da su kai za mu zo za ku ji in mun zo tarihin alal baiti za ka zo ka ji wance ta haifi wane da wane da wane wance ta haifi wane da wane da wane wance tun da ya aure ta ma bata haihu ba wance ta mutu lokacin da ya aure ta kun gane wannan za ku ji matan ali da yawa ƴaƴan alima da yawa kuma waɗanne suka bi shahara ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wannan bayani ma ya ce akhrajahu al-imam ahmad fil musnad al-imam ahmad ne ya fitar da shi a cikin musnad jiz'in farko shafi na 148 wa fi fada'ilis sahaba haka a cikin fada'ilis sahaba mujalladi na biyu shafi na 175 wa auradahu adh-dhahabi fi siyar al-imam adh-dhahabi ya kawo shi a cikin siyar anabin nubala mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da sittin da uku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum